الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ما لقيت وأخبر أن الصبر خير لأهله خبرا مؤكدا باليمين فقال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين Allah subhanahu wataala ya ba da labarin cewa lalle haƙuri alkhairi ne ga masu shi ya ba da labari labarin da ya ƙarfafe shi da rantsuwa Allah ce wala in sabartum kuma wallahi tabbas idan kuka yi haƙuri lahuwa khairul lissabirin lalle shi haƙuri shine mafi alkhairi ga masu ga masu haƙuri ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ma wanda aka cutar da shi zabi yana iya ramawa gwargwadon cutar yadda gwargwadon cutar da aka yi masa yana iya hakuri amma ubangiji ya zaba masa hakurin ya kuma rantse masa cewa hakurin yafi masa wa in aqab wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin in an cutar da ku kuma ku cutar da wanda ya cutar da ku gwargwadon yadda ya muku sauraka wannan dama ce ta wanda duk aka cutar ya ɗauki fansa gwargwadon yadda aka yi masa waje za a sayyatin sayyatin bisluha amma sai ubangiji su bani wata'ala ya ce amma faga wannan zaɓin shi ya fi shi ne kai haƙuri in kai haƙuri to wanda ya fi maka alkhairi wala in sabartum lahu khairul lisabirin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah ce fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna irinsa sakamakon mummuna mummuna irinsa amma ce fa man afa amma fa wanda ya afuwa wa aslaha ya gyara tsakanin juna fa ajruhu ala Allah to ladan sa na can wajen ubangiji Allah ya dauki nauyin biyan sa ladan wannan hakurin Allah ce innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san azzalimai to wannan yana nuna maka fifikon hakuri kuma cewa hakuri alkhairi ne ga duk wanda zai yi shi ba ta yadda za a yi haƙuri ya zama ya haifar da rashin alkhairi ba za ta yi ba a ƙibarsa mai kyau ce wa akbara anna ma'a sabri wa taqwa la yadurru kaidul aduwi walau kana za taslit Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa haƙuri tare da taqwa ma'anna ma'a sabri wa taqwa idan mutum ya ta haƙuri tare da ƙawa la ya durru kaidul adu to tutarwar maki ba za ta ba za wato kaidin maki ba zai cutar ba ƙulla ƙullansa da makircinsa ba zai cutar da mutum ba inda zai haƙuri ya yi ta ƙawa walau kana za ta suri ko da wanda yake da iko ne ko da maƙiyin iko yana a hannunsa inda mutum zai yi waɗannan abubuwa guda biyu zai rike waɗannan abubuwa guda biyu to cutarwar wancan baki ba za ta kai gare shi ba Allah zai ba shi kariya ce in tusibkum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit Allah ce in tusibkum hasanatun tasu'uhum duk sanda wani abu mai dadi mai kyau ya same ku to sai ya bakanta musu ba su so su ga alheri tare da ku ba amma idan wata musiba ta same ku kuma sai su ta farin ciki suna murna sai Allah ce to ga maganin zama da su maganin zama da su shine wa in tasbiru wa tattaku idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuka yi taƙawa taƙawa shi ne bin Allah kuka riƙe umarnin Allah kuka guje wa haninsa shi ne taƙawa kuka yi haƙuri kuka bi umarnin Allah kuka guje wa abin da ya hana la yadurrukum kaiduhum shay'a duk ma kirkin su ba zai cutar da ku komai ba saboda dukkan wanda yake ganin yake fuskantar wani kalubale ko kulle-kulle ko wani kaidi daga abokan gaba to in ya rike waɗannan abubuwa guda biyu ba za ba abin da zai cutar da shi yayi hakuri ya hakurkurtar da kansa kada ya ce shi ma in an masa kankara zai yi na na itace ko na katako ko na karfe na rodi kaga in ya haka shi ma ya zama azzalimin an maka na kara kai kai na rodi kaga yanzu abin ya juye kuma to idan mutum ya yi haƙuri sannan kuma ya yi taƙawa ya tsaya kan bin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce la ya durrukun kai duhun shai'a inna Allah bima ya amalu na muhit Allah ya kewaye da iliminsa da abin da suke aikatawa wa akbara annabihi yusuf siddiq alaihi salam anna sabrahu wa taqwahu wa salahu ila mahallil izzi wat tamkin haƙurinsa annabi yusuf Allah ya bada labarin annabi yusuf as-siddiq alaihi salam cewa haƙurinsa da taƙawarsa na ya sa wassalahu ban san ba dole ba sai ayi tashdid wasala yata'adda bi nafsihi wa laqad wassalna lahum al-qawla wa laqad wassalna lahu tawfiqina wa laqad wassalna lahum al-qawla wassalahu amma yana ya ta'adda bi nafsi ya ce wasalahu ko wasalahu ila mahall al-izz wa tamkin hakurin annabi yusuf alaihi salam da takawarsa su suka kai shi zuwa ga matsayi na daukaka da kafuwa a bayan ƙasa su suka bashi wannan matsayi annabi yusuf alaihi salam ya gamu da jarrabawa iri iri iri iri kuma ya yi haƙuri a kanta ya gamu da jarabawa ta uwa da ta kai aka jefa cikin rijiya aka je aka ce kirkeci ya cinye shi bai bar komai na jikinsa ba sai rigarsa sannan aka je aka sai da shi ga wasu fatake sannan aka je aka ba da shi ya zama yaron gida daga ƙarshe kuma aka yi masa sharri aka yi shi kurkuku ya zauna shekaru a kurkuku amma da ya haƙuri ya jure bai saki hanyar Allah subhanahu wata'ala ba bai bi son zuciyarsa ba bai yi abin da ake buƙatar sai ya yi ne kwaci kansa ba ya samu ɗaukaka sai daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya bashi tamkini ubangiji subhanahu wata'ala yasa ya zama mai fada aji ga shugaba ga sarki amma shike da shike da fada aji innaka al-yawma ladaina makinun amin makin zu makana a yau kai mai matsayi ne mai fada aji ne to haka nan ubangiji subhanahu wataala wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa minha haythu yasha haka Allah ya ba wa annabi Yusufu tamkini kafuwa a bayan ƙasa yana shiga ƙasar Masar ya je ya zauna duk inda yake so me ya bashi wannan shine hakuri innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle wanda yayi takawa kuma yayi hakuri to Allah baya tozarta ladan waɗanda suke kyautata babu wanda yake samun wannan matsayi sai muhsin sai wanda ya kyautata ya kai mataki na ihsani ko zama matakin ihsani babban mataki ne a cikin matakai na kusanci ga Allah subhanahu wataala bayan musulunci imani sai ihsani to wanda duk zai zama Allah ya bashi takawa kiyaye dokokin Allah da kuma hakuri to wanda yana taka matsayi na ihsani Allah kuma baya tozarta ladan masu ihsani wa allaqa al-falaha bis-sabri wat-taqwa Allah ya rataye samun rabauta الفلاح شيني الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه شيني الفلاح الفوز بالمطلوب كسامة أبنك كي بكاتا أبنك كي نيما كسامو كقبتا كما دقا أبن يكي باكاسو أبن يكي أبنكي وده شيني أكي كرا ربوتا فالله سبحانه وتعالى يتعالى jingina rabautar nan da haƙuri da takawa mutum ba zai samu rabo ba ma'ana ba zai cimma abin da yake nema ba ba zai guje wa kubuta daga abin da yake ƙi ba sai idan ya zanto mai haƙuri ya zanto mai takawa fa'aqi da zalika anhu almu'minun Allah da ya faɗa haka mu'minai suka fahimci haka suka yi aiki da wannan Allah ce ya ayyuhallazina amanu sabiru ya ku waɗanda suka yi imani ku yi haƙuri wasabiru ku jajirce wajen haƙuri wa rabitu ku kiyaye ku tsare iyakokin ƙasa wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna domin ku rabauta Baraka ubangiji ya kira mu ne marce su da waɗannan abubuwa haƙuri da kuma jajircewa akan haƙurin al-musabara shi ne ka dage yadda abokin gabarka ya dage ka wato ka ƙalubalanci haƙurinsa da naka haƙurin esbiro ku yi haƙuri ku yi haƙuri da junanku ku yi haƙuri da zamantakewarku ku yi haƙuri da abin da zai same ku na jarraba musabara kuma ku jajirce wajen haƙuri tare da abokan gabarku yayin da suke haƙuri wajen fuskantar ku to ku kuma ku yi haƙuri wajen fuskantar su suna cewa ash-shaja'atu sabru sa'a jarinta shine hakuri na dan lokaci jarinta ita ce hakuri na dan lokaci yayin da biyo za su fara fafatawa ɗaya da ya karaya shikenan ɗaya zai ci nasara to wannan hakurin da zai jajirce dan lokaci dan uwansa ya karaya shine shine jarintar ai ba wani abu bane sauraka da wannan ne ake cin nasara sauraka ubangiji ya umarce su da su yi haƙuri su jajirce wajen haƙurin sannan su yi riba su tsaya su kare iyakokin ƙasarsu daga makiya sannan su kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihun Allah ce domin ku samu rabauta domin ku cimma buƙatar ku sannan kuma ku kuɓuta daga abin da zai cutar da ku وأخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين الله سبحانه وتعالى يبار لابارن شو ينا سمى سهقلي الله يبار لابارن ينا سمى سهقلي kaga a cikin wannan akwai mafi girman kwadaitarwa ga masu kwadayi masu kwadayin samun soyayyar Allah wani ita ce gaya ita ce ƙarshen buƙatar ɗan adam ya samu soyayyar Allah don abin da kake hankoro kenan ka yi abin da Allah zai ce yana son ka idan Allah ya ce yana son ka to ka gama hayewa ka samu duk abin da ya fi komai sarka duk wani abu da bawa yake shi ne samu habbatillah ya samu son Allah Allah ce yana son shi in Allah ya ce yana son shi to Allah zai sanya soyayyar nan tashi a zukatan mala'iku da sanya soyayyarsa a zukatan bayinsa na ƙwarai kamar da zuwa hadisi Allah in ya so bawa zai gaya wa Jibril cewa ina son wani kaso shi Jibril ya yi shela cikin mala'iku Allah yana son wani don ka kuso shi sana sai a sanya soyayya sa a cikin zukata zukatan bayi sai zanto kuma bayin Allah na kwarai duk suna son shi to asalin wannan soyayyar da zai samu ta mala'iku da ta mutanen kirki asalinta shine soyayyar Allah da Allah ya so shi sai ya sanya soyayyarsa a cikin zukatan bayinsa to kuma duk wanda Allah ya so shi to zai samu karamci na masoyi Allah zai karrama shi zai bashi dukkan wani sakamako da masoyi yake so ya ga dukkan wani jin dadi da masoyi yake so ya ga masoyinsa a ciki to Allah ce wallahu yuhibbus sabirin Allah yana son masu haƙuri ko ba komai wannan magana wannan faɗa ta ubangiji kadai ta isa kwadaitarwa akan mutum ya sifantu da sifar haƙuri wa bashara wa laqad bashara as-sabirina bi thalath sannan Allah yayi wa masu haƙuri albishir uku kullum minhuma khairun mimma alaihi ahlud dunya yatahasadun kowane ɗaya daga cikin uku ɗin nan yafi abinda 'yan duniya suke wa junansu hasada akai 'yan duniya suna yi wa junansu hasada akan wani ya samu wadata wannan bai samu ba ko wani ya samu matsayi wannan bai samu ba ko wannan yayi suna wannan ba a san shi ba ire-iren waɗannan abubuwa su suke sawa ana hasada a juna ana yi wa juna hasada wanda yake bai samu ba ya rika yi ma wanda ya samu hasada wanda ya samu matsayi wanda bai samu matsayi ba ya rika yi ma wanda ya samu matsayi hasada wanda bai samu wata shuhura ba ba a san shi ba ya rika jin haushin wanda ya same ta to abubuwa uku da Allah yi wa masu haƙuri albishir da su kowane ɗaya ya fi waɗancan tarkacen abubuwa da ake hasada a kansu Allah ce wa bashir sabiri ka yi wa masu haƙuri albishir allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune waɗanda idan wata musiba ta same su sukan ce lalle mu na Allah ne kuma zuwa gare shi muke komawa lalle mu na Allah ne ma'ana halittar sani bayan sa ne mulkin sani sai abin da ya so ya ga dama zai yi da mu kuma zuwa gare shi muke komawa ko menene ya faru a nan duniya ƙarshen ta dai zamu koma gare shi Allah ya ce ayi ma waɗannan masu haƙuri albishir bayan ya gaya musu tabbas sai ya jarrabe su wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat sai wa bashiris sabirin Allah ce wallahi sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro bi shay'in min al-khawf sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro na rashin zaman lafiya na rashin kwanciyar hankali na insecurity sai mun jarrabe ku da wannan sai mun jarabe ku da yunwa rashin abinci tsadar abinci hawar farashi duk za mu jarabe ku da wannan wa naqsin min al-amwali wal anfus da rashin wadataccen kuɗi a hannu albashi yayi karanci a rike fansho duk wannan jarraba ce wasu samara da 'ya'yan itatuwa da mana ta kyau a yi shuka a kasa samun biyan bukata ‘yan bandit su hana ma a yi noman saka abinci ya yi karanci Allah ce wallahi sai mun wani muku wannan jarabawar rantsuwa Allah yi rantsuwa Allah sai ya yi wannan jarabawar amma ƙarshe sai ce wa bashiris sabirin ka yi wa masu haƙuri albishir sai ya faɗi suwaye masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne da wata musiba ta same su ce lalle mu na Allah ne wanda yana nuna sallamawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala da sallamawa hukuncinsa mu na Allah ne ma'ana mu halittarsa ne shi ya halicce mu mu bayansa ne kuma ƙarƙashin mulkinsa muke shi ne ma'ana inna lillah halkan wa abidan wa mulkan mu halittarsa ne bayansa ne kuma ƙarƙashin mulkinsa muke wa inna ilaihi raji'un kuma dukkan makomanmu zuwa gare shi ne waɗanda suka rungumi ƙaddarar ubangiji da sallama ma al'amarinsa da komawa zuwa gare shi da neman tallafinsa da ɗaukinsa wanda duk zai faɗi wannan kalma to zai cire ransa daga ganin cewa wane wane wane shi zai kamun sauƙi wanda duk zai ce ya mai da komai za Allah to ba zai taɓa hango wane cewa wanan nan shi zai kawo masa sauƙi ba ya manta da cewa Allah ne mai kawo to wanda duk zai yi haka ubangiji sai masa albishir da abubuwa uku wanda ibn al-qayyim yake cewa kowane abu daya yafi abin da 'yan duniya suke wa juna hasada akan sa ulaika alaihim salawatun min rabbihim to waɗannan suna da yabo bayan yabo daga ubangijinsu ubangiji sai ta yabansu a wajen mala'ikunsa babu shakka yabo idan ya fito daga wanda yake da girma kake ganin girmansa a ce yana yaba maka daɗi za ka yi kuma za ka sa rai a ce wani babba mai mulki kullum yana ambatanka yana faɗa alherinka yana yaba maka za ka yi fatan wani lokaci ka ga asar alamar wannan yaban tare da kai ba zai so ya ga kaskancinka ba ba zai so ga wulaƙancinka ba wulaƙantarka ba to waɗannan yaban da suke samu shine daga rabbul rabbul izzati wal jalal Allah shine mai yaba musu salatin Allah ga bayansa shine tana tana'uhu alaihi to wani abu ɗaya kenan wani abun shine na ɗaya daga cikin uku da ibnu qayyim ya faɗa sannan cewa rahma suna da rahama ta musamman daga ubangijinsu za su samu rahamar sa tausayin sa rayuwarsu ta duniya da ta lahira abu na uku wa ulaika humul muhtadun waɗannan sune shiryayyu mana za su samu shiriya daga ubangijinsu in ka ɗauka yabo na Ubangiji subhanahu wata'ala da zai yi wa bawansa ya fi duniya da abin da yake cikinta a haka nan rahamar Ubangiji ga bawansa ta fi duniya da abin da yake cikinta haka nan shiriyar da Allah zai yi wa bawansa ta fi duniya da abin da yake cikinta to ba kowa zai samu waɗannan abubuwa uku ba sai masu haƙuri ووصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين sannan Allah subhanahu wata'ala yayi wa bayinsa wasiya da su nemi taimako ta hanyar hakuri da kuma sallah akan duk wasu masibu na duniya da na addini da za su same su duk wata musiba da za ta same su ta rayuwarsu ta duniya ko ta rayuwarsu ta addini Allah ya musu wasici cewa su nemi taimakonsa ta hanyar haƙuri da kuma tsayar da sallah tsayar da sallah da kulawa da ita da kusantar ubangiji da nafilfilu wanda yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala yake taimakawa bawa a sanadiyar yayin da ya shiga cikin wata damuwa ko wata musiba Allah ce wasta'inu bis sabri was salah وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كنيمي تيمكو تهنير حقولي da sallah kuma lalle ita sallah babban abu ne babban abu ce mai wahala ce illa alal khashiin sai ga masu kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan abubuwa suka yi masa yawa za hazabahu amrun fazi'a ila salah abubuwa suka yi masa yawa sai gaggawa zuwa ga sallah domin Allah kawo masa sauki ce arihna ya bilal arihna bis salati ya bilal ya kai bilal samu mana hutu samar mana hutu ta hanyar kiran sallah kiran sallah tashi ayi sallah mu samu hutu a cikin sallah yake samun hutunsa saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya kwadaitar da bayinsa akan wannan su nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri haƙuri wajen biyar Allah subhanahu wata'ala haƙuri akan gujewa abin da ya haramta musu haƙuri akan rungumar ƙaddarar da ya hukunta musu waɗannan daman su ne shika-shikan haƙuri guda uku ka yi haƙuri akan abin da ka yi haƙuri wajen biyar Allah subhanahu wata'ala ka haƙurƙurtar da kanka akan ka bi Allah ka bi abin da yake so ka yi abin da yake so ka watsar da san zuciyarka da wasu wasin shedan sannan ka yi haƙuri ka kauce wa abin da Allah baya so ka guje masa sannan ka yi haƙuri akan wani abu da zai same ka na ƙaddara kada ka rika kwakwazo kana kwarmatu kana to kana kana kai kwarmatan ubangiji wajen wani wani bawan sa wani mahaluki to ku yi wannan sannan kuma ku kiyaye sallah sallah ta farilla akan lokutanta yana rukunanta da wajibanta har ma da mustahabbanta bakin gwargwado ku tsaya ku nutsu a cikinta da wani abu da yake tinkararka in dai za ka yi wannan da zuciya ɗaya ka haƙurƙurtar da kanka a kan bin Allah subhanahu wata'ala da gujewa abin da ya haramta sannan kuma ka rungumi sallah a kan lokacinta da kula da ita umartar waɗanda suke tare da kai na iyalinka 'ya'yanka waɗanda kake riƙo ma'aikatanka kai kana da wani abu da kake rike da shi wasu suna karkashin ka dukka umarce su da sallah wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa Allah ce wa amur ahlaka bis salah ka umarci iyalanka su yi kula da sallah wasbir alaiha kai ma kai hakuri akan yin sallah da kula da sallah in kai wannan to kwantar da hankalinka arzikinka zai zo ya same ka la nas'aluka rizqan ba ma neman kai ka azurta mu nahnu narzuquka mu ne zamu azurta ka kai dai yi wannan ka jira sakamako nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa karshen kyakkyawan karshe yana ga takawa ga masu takawa وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى بها إلا الصابرون Allah ya sanya rabauta da aljanna da kubuta daga wuta babu wanda yake rabauta da wannan sai masu hakuri ba wanda zai samu shiga aljanna sai wanda yake da hakuri babu wanda zai kubuta daga wuta sai wanda yake da hakuri saboda da hakuri ne zai bi Allah zai bi abinda Allah ya umarce shi ya bi da haƙuri ne zai guje wa abinda Allah ya haramta masa zai kauce wa bin san zuciyarsa ko zin san zuciyar wasu to da wannan zai shiga aljanna Allah ce inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun lalle ni na saka musu a yau na musu sakayya a yau bima sabaru saboda haƙurin da suka yi saboda haƙurin da suka yi ma masdariya ce ai bi sabrihim saboda haƙurinsu annahum humul faizuna cewa lalle su su ne masu rabauta su ne masu samun abinda suka yi fatan samu kuma su ne za su kubuta daga abinda suke tsoron ya same su shine kubuta daga shiga wuta da haƙuri ne mutum zai bi Allah da haƙuri ne zai kauce wa bin shaidan ko bin san zuciyarsa ko aikata haram kuma wannan shine sanadiyar shiga aljanna yayin da ya kasa haƙuri ya ƙi bin Allah ya kasa haƙuri ya saba wa Allah ya kasa haƙuri ya bi shaidan to kuma wannan ya saya wa kansa wuta ya saya wa kansa azabar Allah wa akhbara anna ar-raghbata fi thawabihi wal i'rad 'an ad-dunya wa zinataha لا يلقاها إلا أولو الصبر المؤمنون هكذا الله يبارك labarin cewa kwaɗayin ladan da yake gurin ubangiji da bijirewa duniya da kyalekyalanta ba wanda ke samun wannan sai mumine masu haƙuri mumine masu haƙuri su ne kaɗai za su zanto masu kwaɗayin samun lada a wurin Allah subhanahu wata'ala mumine masu haƙuri su kadai ne za su kauce wa duniya da kyalekyalanta in ba su ba babu wanda zai samu wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wa qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun wadanda aka ba su ilimi suka ce kai canku thawabullahi sakamakon Allah khairun yafi alkhairi liman amana wa amila salihan ga wanda ya imani ya aiki na kwarai wala yulqaha illa sabirun ba kowa yake samun wannan ba sai masu hakuri wanda yayin da ya zo a cikin kissar qarun yayin da Allah ya bashi maɗuɗiyar dukiya mai yawan gaske da ba a taba ba wani dan adam gabaninsa irin ta ba wannan ya sa masa girman kai yake jin ya isa yake jin zai yi fada da addinin Allah da masu addini zai yi fada da Allah kansa sauraka yake ganin dukiyarsa za ta isa ta yi masa komai wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi sai ya fito ya saba ado da ainihin zage-zaginsa da ‘yan rakiyarsa da ‘yan koransa da masu taya shi aka yi wa maukibi aka shigo gari saboda kawai ya nuna shi wane ne قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم to sai waɗanda suke neman duniya ido rufe yuridunar hayatar duniya masu neman duniya ido rufe ga yau ga ƙarun ya ci kwalliya ya caɓa ado yana abin da ya ga dama suka ce ya laita lana misla ma utiya ƙarun ina ma ina ma ina ma mu samu irin abin da aka ba wa ƙarun na ɗin nan mana ina ma su samu su ma su yi haka innahu lazu hazzin azim lalle karuna ya more ya more to anan waɗanda Allah ya ba su ilimi ilimin sanin Allah ilimin da suka san wannan kawai holoko ne shirme ne kumfaci ba inda za ta je su ne waɗanda Allah ya ba shi ilimi wannan yana nuna maka falalar ilimi ka san Allah ka san girman Allah قالوا قال الذين يريدون قال قال قال الذين اوتوا العلم ويلكم kai can ku suka shiga yi ma waɗannan ɗan jagaliya wa'azi wailakum kai can ku sawabullahi ladan Allah da zai bayar ranar gobe kiyama ga wanda ya tsaya ya bi dokokinsa khairun liman amana wa amila salihan ya fi alkhairi ga wanda ya imani ya aiki na kwarai ku yi aiki na kwarai za ku samu abin da ya ninninka wannan ba komai ba ne a duniya mata'un qalil dan jin daɗi ne kaɗan kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatu al-ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ard saboda wannan abu ne wanda duk yadda aka yi toroko da an jima kawawayo sai kaga babu ya bace bat kamar ba a yi shi ba ka'an lam tagna bil ams kamar da ɗai jiya babu su ya tafi da abin da ya tara to kuma haka haka haka suka gani wannan wa'azin da aka yi musu abin da suka gani kenan ƙaro da iya gama tambelansa فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لكصف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون إذن سيابودي سوسكي سوس زمك أرون أجيه yau kuma ga karuna da gidansa da abin da ya mallaka ƙasa ta haɗiye su ba wanda ya iya taimakonsa bai iya taimakawa kansa ba sannan waɗannan 'yan kanzagin nasa masu ziga shi ba wanda ya zo ya masa ɗauki sai ga shi waɗancan 'yan jagaliya sun dawo suna suna da dama فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقول ويك أن الله يبسط أبن ماماكي هكا الله يكي شنف الأرض كنسا قوان ديك داما كما يقاتي سد ديك داما لولا أمن الله علينا بعد أن الله يأيمن بيوابا لا خصف بنا دادمو لنن أسازات الله ياسا أمن وأزي كما من جطوره سنجو وأزي شبا دمي وأزي النبا to shine yake cewa to irin wannan sakamako ba mai iya gane sakamakon nan yayi kwadayin sa sai waɗanda suke hakuri sai masu hakuri wala yulqaha illa sabirun wanda ba ya da hakuri to dan abu kankani sai kaga ya kautar da shi sai kaga ya saki hanya ya saki layi wa akhbara anna daf'a as-sayyi'ati billati hiya ahsan taj'alu al-musii'a ka'annahu waliyyun hamid Allah ya bada labarin cewa tun kuɗe mummunan abu ta hanyar da tafi kyau takan sa wanda ya munana ya dawo ya zama kamar dan uwa majibincin al'amari na ƙudda ƙut ɗan uwa na ƙudda ƙut Allah ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim kyakkyawa ba za ta taba yin daidai da mummuna ba idfa billati hiya ahsan ka ture mummuna da abin da yafi kyau فإذا الذي بينك وبينه عداوة سكغا وند تسكانك da shi akwai gaba ba ga miciji ka annahu waliyun hamim ya zama kamar wani majibinci aboki na kudda kud wa anna hadhihi alkhasla Allah sai bari labarin cewa wannan dabi'a la yulqaha ba kowa yake samun ta ba illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ba kowa ke samun ta ba sai waɗanda suka yi haƙuri kowa kowa ke samun ta ba sai masu babban rabo ba kowa ke iya haƙuri an masa ba ba daidai ba ya jure ya haƙuri sai ya rama ya yi haƙuri ma ya ce je ka kai da Allah ko na yafe maka da haƙuri iri-iri ne akwai da haƙuri ba wajen yafe ba kawai dai ba yadda zai iya akwai wanda zai haƙuri kuma ya yafi akwai wanda zai haƙuri ya yafi kuma ya kyautata ya bi yafiyar da kyautatawa kuma dole matakai-matakai ne to addaf'u billati hiya ahsan shine na koli ba bil husna ba billati hiya ahsan mutum ya bata maka kai kuma ka tashi kai masa wani sakamako da yafi wato mafi girman sakamako wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a rayuwarsa shine waɗanda suka bata masa su kuma su yake kyautata ba ka duba lokacin da ya fatu makka ya shiga makka in ga karanci sirar annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da ya fito Allah ce fasda bima tu'mar tun daga wannan lokacin Allah ce wa anzir ashiratak alaqrabin da kuma lokacin fasda bima tu'mar tun daga lokacin da ya fara sanar da sakon Allah ga ƴan uwansa na kurkusa sannan ya fito ya fasa kowa ya ji tun daga lokacin ya rika shiga jarraba ya rika ganin kiyayya da kyamata da musgunawa iri-iri ba abinda ba a nuna masa ba aka nuna masa aka nuna wa sahabbansa mabiyansa har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira da shi da sahabbansa sun bar garin gaba daya sau koma wani gari a matsayin su na baki aka karbe su a can kuma bayan an musu wannan korar sana kuma aka ce za a bi su inda suke can ma a yaƙe su a fatattake su a sake faza masu haka suka sa aka sake bin su a can annabi ya shekara goma yana fafatawa da waɗannan mutane amma lokacin da ya samu fatahu makka ya shiga makka tun kafin a shiga annabi ya fara shela a gayawa a gaya ya sa a yi shela a gayawa sojoji abin nan rundunarsa sahabbansa cewa kowa ya shiga masallaci mai alfarma ka a taba shi kowa ne ne ya shiga gidan abu sufiyan ka a taba shi kowa ne ne ya shiga gidansa ya kulle ka a taba shi to wa za a taba ba wanda za ta baki nan tunda ko ba ka da gida dai akwai harami haramin nan ba kulle shi ake ba ko yanzu ai ba kulle harami bare wancan lokacin da ba kulle su ake ba abu da suke dabbobi ba shiga suke su yi bacci a ciki sauraka kaga al'afu inda al-maqdira ya tara su yake cewa me kuke zaton zan yi muku suka ce alkhairi saboda kai na dan karamci ne kuma ka fito daga gida na karamci yace la tasriba alaikum fadhhabu fa antum mutlaqa ko tafi babu zargi ko zargi kada a sake ma wani zargi duk kuna da yancin to wannan shine al'afu inda al-maqdira kai afuwa yayin da kake da ikon karama bayan kai afuwa kuma ka kyautata wal kadhibin al-ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin ka gintsa hushi kai afuwa kuma ka kyautata Allah yana son masu kyautatawa to amma wannan ba kowa ke samun wanda ba sai mai hakuri sai kuma mai babban rabo wa akhbara subhanahu khabaran muakkadan an nuna lokaci yayi za mu tashi akan wannan aya waɗanda duka in aka kula ibn al-qayyim har yanzu bai shiga littafin ba duk wannan gabatarwa yake eh da saura ba fara littafin ba tukunna abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi